نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah azza wa jal bi karmihi bi mannihi wa karmihi da sake ba mu damar dawa ci gaba da wannan karatu na asuba da muke yi a nan markas na sheik muhammad salu uthaymin rahimahullah nan gusa bypass yau za mu ci gaba da karatun adabu mafarad na imam bukhari rahimahullah wadda ka sani yau sha tara ga watan sha'aban dubu daya dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyu februari 2025 miladiya na'am kala imam bukhari rahimahullah babun at-tasa'ub duk karatun ne ka dawo mana da shi shine abin da shahi hamma gudu baki mutum ya ya hamma to asalin hamma a wasu ce komina ne wai hamma ko to idan hamma to yana da alaka da idan hamma ai shi ne قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة أن الأعلى بن عبد الرحمن المدني عن أبيه بابنسى عبد الرحمن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن إسنادي على شرط مسلم رواية على عبد عن أبيه عن أبي هريرة على شرط مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تساعب أحدكم فليغزم مسألة إلين يا قباتا idan da yanku amma ta zo mashi to ya ƙoƙarin haɗe ta taushe ta gwargwadon iko hadisin imamu suna ya da shi mun yi irin karatun can baya a tasa'ub galiban ya kunu ma imtilal baɗan mun yi karatun galibi yana kasancewa idan mutu ya ce ƙoshi ya cika ciki wataƙilar baɗan jiki ya yi nauyi wa ya dawo ila shahawat نعم وهي إبال الشيطان كما تركوا لنا الشيطان نعم وانا يتشي ما يخذ من الحديث مشروعية الكظم عند تساو هديها لقمش باكي وبين أنه من الشيطان يوم يودي أن كراتو هذا ما يمي ne dai ƙarin fa'idar hadisan na'am ƙala imam bukhari rahimahullah babun man ya ƙol labbaika inda jawab mun shigo kuma sabon karatu wanda an haka ce wane kai wane sai ce labbaik wannan ba lahi ce haka na'am shine labbaik labbaik Allahumma labbaik karbawarka ya Allah bayan karbawarka shine al-ijabatu wal ijaba shi asalin labbaik آه قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة قال حدثنا همام آه همام ابن يحيى الأوذي عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه عن معاذ دقى معاذ بن جبل رضي الله عنه رواية الصحابي عن صحابي قال معاذ يأتي أنا رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا وعليكم السلام إنا قوي bayan jaki da annabi ya goya ni wa kala sai manzora ma ya ce mai ya ma'az da ce ya kai ma'azu kutu labbaika wa sa'adaika kaji a shahid karbawarka da arziki wanda ya karba ma sun makala misalahu ya ƙara cewa ka salasa a so uku ya mu'az ya mu'az ya mu'az ko ko shi mu'az na ce labbai ka wasu ka hal ta dari ma haƙƙun lahi alal ibad mun ga hadisi yana cikin kitabar tauhid na muhammadu abdul wahab ka san haƙƙin Allah kan bayi ƙultula ƙala sai ce an yi abu duhu su kada ta shi da bauta wala shirku bihi shay'an ka su haɗa shi da komi a cikin bauta su masara sa'atan sannan annabi ta yi wani ɗan lokaci suna tahiya wa kala ya mu'az qulta labbaika wa sa'adaika shine ash-shahid qala hal tadri ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا إذا فعلوا ذلك كاسا حقا باي ga Allah idan suka aikata wannan suka kada tashi da bauta Allah yu'azibahum ba zai azabta su ba wani ciwon gadi sananne ne ma'azu yana cikin samari ko da ya rasu yan shekara talatin da biyar zo rayuwar ma'azu shekara talatin da biyar mamman ka tsohe mai mamman ka tsohe mai ta ma shi a sarkin malamai na duniya gaba ɗai a musulunci har ta shi kyama duk yana gaban malamai wadda hadisi ya tabbata da biyar to adami kana can wani gari kai wai Allah ka samu na albarka kwanukanmu da shekarunmu to kadiba yana cikin waɗanda suka hada shi ƙur'ani tun manzo rama na rayu ma'azumin jabal ya hada shi ƙur'ani tun manzo rama na rayu a gashe yasa ya tura shi zuwa yemen na yi da'awa in malami ne ce na ka ta'ati a halin kitab ka gani to malami sai malami bigi sai bigi babba ko sai babba to haka abuwa suke haka wanda bai ji gishiri ba bai ne to za a je a ta abin nan yasa manzara ma zaɓe shi kuma ga kawai da can ya zo muhammadu abdullahi ya faɗi fa'idodi goyo bisa bisa wa abin ga jaki ya ce don haka halatta goyo bisa jaki in jakin ko abin hana ima wanda a sama wannan ya nuna tawadu in manzo rahama sallallahu kuma ya nuna darajar mu'azu eh radif huwa rakib khalfa rakib يقال لبيك أي إجابة لك بعد إجابة كربا كبان كربا للتأكيد نعم وقال ما وكيل معناه منك وداءة لك وكيل أنا مقيم على داعتك دو أن بسر ونن معنت وسعديك إسعادة إسعادا لك بعد إسعاد ثم قال مثله ثلاث نعم وليكمل آه نيته نعم تنبه المعاذ لما يسمعه يسمع ما يتاسؤك ما الذي ما يؤخذ من الحديث جواز ركوب اثنين على حمار halaccin mutum bisa hau jaki in jaki na yi masu tawadon nabi sallallahu al-mukhtar wannan ya nuna matsayin manzon rahama ba mai girman kai bane mai kankan da kai ne ga Allah fadul mu'az wannan hadisi ya nuna mana matsayin mu'az falalarsa wa suna adabihi fil qawli wa fi ilm qurbu manzilatihi min nabi sallam usanta mu'azu ga matsayin wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam takraru kalam litakid wa tafhim amma mai ta magana don karfafawa da kuma a fahimta bushra azima akwai bushra mai girma da ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatu tauhid cewa duk wanda ya kiyaye tauhidi to Allah ba zai azabta shi ba dalilu ala عد المسألة من العلم على الطالب وانا حديثي akan da mu yace ata dari babu lahi malami ya tambayi almajiri ta hanyar tambaya ashirin dai kusan ya yi ɗanabi da yawa da bai karantuwa sai mai shi da ya diba na قال الإمام بخاري رحمه الله باب قيام الرجل لأخيه wani mutum ya zo rinka ka tashi don ka tarai ko ko don ka yi tsaye za mu zo mu ji saɓanin malamai a ciki حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ليس ليس بن سعد المصري الإمام قال حدثني مقيل بن خالد مقيل بن خالد عن ابن شهاب يقول محمد شهاب الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك وان قد آه جيكا كعب بن مالك ني abdurrahman dan da abdullahi in ko abdullahi dan da kabnu malik wannan sahabi jalil wanda ba su hita yakin tabuka ba wa kana qa'id ka'bun ka'ab min banihi hina amiya ya kasance yana cikin shi abdullahi yana jan koko shi abdurrahman ga zahiri yana jan yana cikin ɗiyan kabo waɗanda kame jagora lokacin da ya makance ƙala samitu kabun malik da shi na ji kabun malik ya hadisu hadisa yana ba da hadisinsa hina ta khallafa yayin da ya zanne an rasulullah sallallahu ya kibe manzo rahama an gazo ta tabu daga yakin tabuka bai ta yakin tabuka ba to abin da ya faru wanda aka kaurace musu kwana hamsin da abin da ya biyo fataba Allah alai Allah ya karbi tubarsa kawai da zo cikin zuwa da shi da abokansa guda biyu na'am wa azana rasulullah sallallahu bi taubati la alaina shi kabu ka bada labari manzo rahama alayhi salatu wassalam ya sanad da cewa Allah ya karbi tuban mu ina sallah salatul fajr lokacin da ya salla asuba wa talaqani nas mutane suka tare ni suna mamuna faujan faujan jama'a jama'a group group yuhanninuni suna mamurna ta hanya bittaubati da tubar da Allah ya mana ya ƙuluna suna cewa ta hannu aka taubatullah alai ka yi murna da tuba Allah da ya gare ka hatta da khaltun masjida hannu zo masallaci na manzon rama manzon rama na canza ni bai za bi rasulullah sallam haulahu nas sai ga manzon rama zanne gehensa duk ga sahabbansa fa qama ilayya Talhatu ibn Ubaidillah sai Talhatu ibn Ubaidillah da waɗanda aka ɗayan mutane goma da an kai bishara da aljanna ya tashi yuharul yana sauri da sauri can da ya hange ni taso da sauri a ta safa hani wa hanna'ani har ya gaisa da neman murna wallahi ma kama ilayya rajulun min muhajiri na gairu babu wani mutum cikin muhajiri wanda ya tashi ya tare neman murna face kuma la an sa da dalha bambanci wannan girmamawa da dalha yamman ko yaushe akan haka to ka gani ya tashi ya tare wannan hadisi abinda a ciki ne babu saɓani ga malamai ga haka ɗin in mutu ya zo musamman kuna zanne kamar ya zo gidanka babu layi ka tashi ka tare shi kai mai maraba kawai da manzara ma kai ma diyarsa fatima in ta zo ko ko ita fatima in manzara ma ya je wurinta wanda ya da saɓani a tashi a yi tsaye-tsaye ba taro za a bayan shigo kowa ya tashi a yi tsaye to wannan shi ne da saɓani wajen malamai amma babu saɓani ga wannan ruwa'ir wannan ruwaya ta tahiya a taro tun ya kaga ba tsaye ba ya zo da sauri ya zo tare ni amma yin tsaye-tsaye imamu nawawi rahimallah halitta ya yi ga halaccin haka ya ce amma ga manya aka yi haka ba kowa ba haka ma malaman saudiya suna akan wannan ibn bas rahimahullah da wasu malamai suna akan haka amma albani Allah ji kansa nasiruddin albani da suna ganin ba bai dace ba cikin wanda ka gani haka can baya irin su qadi iyad duk da ke wahami yayi hadisin sa'adu ne mu'az cewa ƙumu ila sayyidikum babu ƙumu li sayyidikum babu ƙumu li sayyidikum sai dai ƙumu ila sayyidikum amma sai wahami ta wasu suka ɗauki cewa wannan dalili ne na sanya a tashi tsaye a tari babba da sauransu shehu usman dan fodiyo rahimahullah yana cikin waɗanda ganin rashin tashi cikin littonsa ya usunna da alabiri da sauransu na ga matsala ce wadda take wadda dai ba ta cikin tahiya ka taro wani in ya zo wurin ka ba laifi wannan ku dai tsaye-tsaye kamar ita ce manzon rama hadisin anas yana cewa ba wanda ya kai girman da suka tambayar manzon rahama amma yanzu ba mu tashi tsaye don mun san ba ya su to irin wannan hadisin muawiya radiyallahu anhu yana cewa manzon rahama ce duk wanda ka son mutane su tashi tsaye tsaye ita musu lahu qiyama falle ta ba maqadahu minan nar ya nemi mazaunin shi a cikin wuta to amma malaman suka ce Allah suka ce manya don girmama su da irin wannan ce hadisai suka tayi da sauransu na da littafin imamu nawawi kuma malaman saudiya abin ba da sauransu suna ganin tashi din a girmama shi wani malami ko wani shugaba wallahu alam abin da ya zama zahiri rashin haka shi a daidai معاني الكلمات وكان قائد كعب من بنيه هنا أميع من بنيه أمين بين بنيه وكان ونوه أربعة shi kaba yana ɗaya hudu da shi wannan abdullahi shi ka abin ko abdurrahman kada su mutu kabun malin yi hadisu ya za ta hadisu rajul an kisati ta watihi shi da kai ne ba da labari na'am ya ce ma yi wasu min alhadis abinda aka riko ga wanga hadisi ya zama amurin masiya ta malam jiki magayi kaga ji malam to a dai kai an yi jigila ko tasowa nan suna na'am izan hu amurin ma'asiya girman al'amarin sabuwa Allah ka tsare mu azimu haɗarin ma'asiya ijra'ul ahkam al-zahir وتوكيل السرائر إلى الله تعالى بانو فائدة الصدق wanga hadisi ya gaya mana fa'idar tsaya ga faɗin gaskiya wa bayan shu'um akibatul kazib a shuruwar qiyam ila al-akh wanga hadisi nuna a halacin tsaye ka ta zuwa ga dan uwan ka tare al-qadim allazi a وبذلت توبته اجتماع الناس عند الإمام في أمور مهمة مسافة القادم tunda kaga yace fasaha fasaha ne ya gaisa da ni kaga ya zo musafa sanan naci na'am jawazul qiyam lisabab aw lil haja na'am قال امام بخاري رحمه الله حدثنا محمد عرعر عرعرة قال حدثنا شعبة شعبة من حجاج الأتكي أمير المؤمنين في الحديث عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم أصل إنسا مدنيني بابنسا إبراهيم القاليني أنا أبي أمامة بن سهل بن هنيف شي تابعيني wannan abu umama biyu ne akwai sahabi akwai kuma tabi wanga tabi'i ne abi umama tun da sahalim na hunayf an abi sa'id al-khudri kaga ya roto daga abi suduri radiyallahu anhu anna nasan nazalu ala hukm sa'ad ibn sa'ad mu'az wasu yahuda su ne nas nan ya hukunci gare su banu nadir ba mu nuna dir ba su a banu a kainaka banu a hauzi abin nan banu ƙwaraiza banu ƙwaraiza su ne fara sale ilai yohana bai aika zuwa gare shi bai da lahiya ba ja ala himarin ya zo bisa wani jaki falamma balaga qariban min almasjid yayin da ya kusanta kusa ga masallaci qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce utu khairakum ku je wajen mafi alkhairin ku aw sayyidukum ko ku je wajen shugabanku maqala ya sa'ad nan kaga nan ba bakun wace ba eh to kala ga akwai ruwa da ta zo ta ahmad ƙomu ila sai dukun fa'an ziluhu saboda na bisa jaki ya mu'az lokacin an mamiki ya kai mu'az wai ya sa'ad ya kai sa'adun mu'az ina ha'ula ina zalu ala hukumika waɗanga yahudawa sun yadda sun sabka akan hukuncin duk da kai a kansu wa qala sa'ad sai sa'ad ya ce hukumu fihim ina hukunci a kansu an tuqtala muqatilatuhum duk wanda kai yaki cikin su a kashe wajen mutum 600 an kashe cikin su yahuda tusbiya zuriyatahum kuma a maida matansu da 'ya'yansu bayi wa qala nabi sallallahu hakamta bi hukmillah ya mu'azu kai kunshi da hukuncin Allah aw qala hakamta bi hukmil malik ko kai hukunci da hukuncin sarki shine Allah sarki Allah na'am kaga duk wannan ya abin nan na'am darju hadith sahih alladhi akhrajahu al-musannif rahimahullah fi sahih wa muslim fi sahih wa hadisi muttafaqun alayhi qalu falamma balaga qariban min al-masjid ay min al-masjid alladhi a'addahu nabi sallam ayyam muhasadatihi labanu quraiza li salati bi masallacin sa ba don suna can yana can banu ƙwareza akwai masallaci da sha wurin kwanukan da ya na kewaye su shi ya kauni ba masallacinsa na madina ba don ai ɗauko shi an kai daga madina wanda su banu ƙwareza suna gehe haka ƙauye don haka ba da duk da ce an ce almasjid nan to kakkai wajen masallacinsa shi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba wanda can yana banu ƙwareza lokacin da ya kewaye su ya hana su hita to lokacin lokacin sallah shata shi ya kanu da masallacin nan na fata an fahimta na'am shine ce qala albani rahimahullah la budda min hadha tawil albani ce babu makawa ne ga tawili la'anna sa'adan kana jarihan fi qubbati durban lahu fi masjid nabawi bai da laya mai rauni an ka sa mai wani tanti a cikin masallacin manzurama can madina ƙabla an risala ilaihi nabi sallam kaya annabi kira shi don shi ko annabi na nan sallallahu kewaye da banu quraiza kama ja musarahan bihi fi riwayati li ahmad as-sunan hafiz kama yati qala itu qala albani rahimahullah inna al-musannifa rahimahullah ta'ammada ruwata hadisi bil ma'ana albani ya ce imam buhari ya ganganta ruwaya da ma'ana nan almuradu minhu ba bai kawo lafazin ba na'am la yaltafita nazara don ya jawo hankali annahu laysa lahu alaqatun bi qiyam rajul li akhihi shi an ga hadisi bai da alaka da wani mutum ya tashi ya yi tsaye ga ɗan uwansa ikraman lahu don girma gare kama huwa sha'i kama da yake ya watsu cikin mutane wa inna ma kawai hadisin huwa a li'anati don taimaka mai ala nuzul ya sabko bisa abin hawa kun tun da bai da laya la'anna sa'adan kana jarihan ولأنه أراد المعنى أول وهو القيام للقادم من أجل إكرام لقال قوموا لسيدكم ومما لا أصل له في شيء من طرق الحديث بعند حديث يزول قوموا لسيدكم yana cikin hadisan da na kawo da la asala lahu wana ɗauko magana shi sai dai abinda ya zo ƙumu ila sayyidikum qumu ila sayyidikum ba li sayyidikum lamun kaga zai zama ta'liliya la ajali a ku te zuwa shi yasa kuma tura Ahmad tace fa anziluhu sai ya ƙara fita abin da yana tsawo bai karantuwa duka na'am qala imam bukhari rahimahullah حدثنا موسى بن اسماعيل تبوزكي قال حدثنا حماد بن سلمه ابن دينار عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال ما كان شخص احب اليهم رؤيه ba wani mutum da ya soyuwa ga sahabbai su ganai minan nabi sallallahu alaihi sahabbai suna murna ba wani da kai musu wani suka son su gani irin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu idan sun haka manzara masu sahabbai sun kasance lam yaqumu ilai ba su shi tsaye tsaye zuwa haka lima ya alamuna da abin sun ka sani min karahiyyatihi li zalik manzon rahama bai son haka nan kun ga hadisi hadisi ne ingantacce a rajihu ahmad wa tirmidhi wa qad zakar ibn rushd na'am a ya danganta kai zanne zai ja ma wani abu ya ka tashi tunda akwai wata magana ta malamai rai amma dai malamin makaranta in yara suka zo yawan sallama sai su ce mai gudunmoni ba sai sun taya tsaye ba nan kana da iko amma ka te can na rakta kana yawa dai na gano ma kwamishina ya tara gugun ka taji gana wani zanne ko kuwa an ka te da kai gamman house fiƙihu dai aka yi ga harkar na'am to shi ne yake cewa mun ci hadisi ne gantacce ya ɗauko maganar ibn rushd an alƙiyam alƙadim ya kawo ala arba'ati auje yin tashi tsaye ga wanda ya taho horinka yana da fuska hudu na harko al'awal mahazur wanda an ka hana huwa an ya ka liman yuridu an ya kama ilai takabburan wa ta'azzuma alal qadimin ilai wannan duk malamai sun haɗu ko su suka ce ana tashi in mutum ya sa girman kai to haramun ne asani makaro huwa an ya ka liman la takabbar wa la ta'azzama alal qa'imin bai nuna girman kai ga wanda suka tashi gare to shi ne an kai saɓani a salisu ja'iz wa an ya ƙa ala sabilil bir wal ikram liman la yuridu zalim yu'manu alaihi min tashabbuh bil jababira wannan akwai koshin mak rayu mandu wa an yaquma liman qadima min safarin wani ya taho daga tafiya ka tashi ka tarai farhan bi qudumihi يسلم عليه دائما يسلم وأن يقوم لمن تجدد له نعمة يهنئه لوصولها من ودا شي طلها عبيد الله يما شي كاب وقد ساق مصنف رحمه الله حديث للاستدلاء على جواز قيام رجل أخيه إكراما له وهذا واضح من الحديث الذي ذكره أول ما ذكر من الأحاديث في الباب إذا كان لتحنئته بفرهه أو المناسبة كما وقع مع كعب بن مالك لما تيب عليه وكذلك إذا رفع إذا وقع القيام من الوالد من الوالدين للأولاد أو من الأولاد الوالدين كما لا يخفى قد يقول قائل وكيف يقوى قيام من الوالدين للأولاد سيأتي بيان كراهية والمنع قيام تكرما لأحد لأنه يعني لو كان جائزا لا يكره النبي صلى الله عليه وسلم نعم آه قال الإمام بخاري رحمه الله حدثنا محمد بن حكم قال أخبرنا آه نذر قال حدثنا إسرائيل نذر الشميل كنا قال أخبرنا آه ميسرة من حبيب قال أخبر من حال ابن عم عندك تابعيني قال آه حدثتني عائشة بنت دلها إتما تابعية شيء عائشة بنت دلها tana cikin yar gaban goshin Aisha radiyallahu anha ana cewa tana cikin mafi kyawun mata na zamaninta ita wannan matar Aisha ta binti Talha ana Aisha da daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha قالت تاشي عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا من الناس بنقول متم ɗaya daga cikin mutane ba kana ashbahu bin nabi sallam kalaman wanda yayi yayi kama da manzon rahama da magana ta yi ma'ana magana ce irin kawun maganin manzon rahama wala hadisan ko zance wala jinsatan ko zama min fatima irin fatima diyatai radiyallahu anha qalat wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam tace manzara ma ya kasance zara aha idan ya ga aisha wai idan ya ga fatima kad aqbalat ta huskanto ta zo wurinsa to rahaba biha sai maraba da ita ce madalla da marhaba da diyata sun makama yana ya sai tashi zuwa gare ta faƙabbala ya sumbunce ta sun ma'akaza biye da ya sani ya rika hannunta ba ja a biya zo da ita ta jilsa fi makani ya zane da ita wani da yake zane wa kane za a ta hannabi sallam ita ma fatima idan manzo rama ya ce gidanta rahabat bi za ta maraba da shi sun maqamat ilai sai da tashi zuwa gare shi faqabalatu faqabbalatu sai ta sumunce shi وأنها دخلت وترانا فاطمة رضي الله عنها تأشك على النبي صلى الله عليه وسلم كما زرها ما هي بنتا في مرضه الذي قبض فيه أشكر الله في الدعاء كان شيء رم من زرها ما أشكنسا تازو تدايدش فرحبا يمت مرحبا وقبلها وأسر إليها يي وني يقيا مت وني a zance a sirce babakat sai an haka ta haushi da kuka aisha na kallo sun ma asara ilaiha tana kuka sai manzo na mai ƙara matsowa da kunnin ta gaya mata wata magana a sirce ba da hikat sai ta kyalkace da dariya aisha na mamaki wa qultu lin nisa sai ni ce ga matan da annan in kuntu la'ara ni fa ina gani anna la hadhihi mar'a fadlan ala nisa wannan inji Aisha na gani wannan mata ta yana nufin Fatima ya tana da wani fadala akan sauran mata fa idza hiya min nisa bainama hiya tabki ga cikin mata amma tsakanin tana kuka iziya ta da haku yare na cewa mai mai kuka ya koma dariya me suka ce ya? eh? to shi an kai a nan to shi ne fasa altuha aisha dama ba ta bari a waya kwana ga wata ruwaya ta tambaye ta nan take sai ta ce mata a sirri ne eh to shi ne fasa altuha ma ƙala laki قال إني إذن لبذرة tace in na gaya miki to ni kenan mutum ne banza ce ya yi sirri da ni in haɗa miki falan ma ƙube da nabi sallallahu alaihi bata daddara ba lokacin da Allah an shirin manzo rama wa alaikum salam sallallahu alaihi wasallam sai take mafatin magana tace ke san matsayina ga mahinki sai ke ga mai faru can وقالت أسر إلي تشتو زو هذا مكين زروا أكو إتساري شو نقولي أكو قارن بيان warko da kiga ina ni kuka mai tsanani ya siranta zuwa gare ni wa kala inni mayitun ni zan mutu na a takaici kenan ba ba kai sai ni kuka ya faɗa min zai rasu kuma asara ilai wa kala innaki awwalu ahli bi ruhuqan in nan mutu ke ce farko zaki biyo ni aje in wanga abin da ra kaga ita gare ta don murna take za ta bi mahinta bayan rasuwar shi tunda da mutuwa sai an ta ba makawa to shine taka dariya murna ta dace ita cikin bayan rasuwar manzara ita za ta biyo bayanai ba wai kuɗi ya kamata ba ko wani kai mutane an sha banban subhanallah to wani gane ka yaba ba ya za ka ba ba ba a son ta za ki bi abubuwa fasurortu bi zalika sai ni murna da wannan fa ajabani ya bani shawa wannan cewa ni zan biyo bayan shi malamai cikin sun yi akawalu amma bi kaulin da malamai suka yi ta wata shidda a tsakanin manzon rahama rasuwa ta da ita fatima bayan wata shidda ita ma ta rasu ta ta rashin lafiya ta ta rashin lafiya daga baya ta rasu baya wata shidda su malamai na cewa bai kai haka din ba Allahu alam wannan hadisi hadisi ne ingantacce Tirmidhi da Nisa'i cikin kubura sun hitar da shi cikin rijal mai sarratu ibn Habib wa siqa amintacce ne ma'anar kalimat qawlaha inni idan labadaratun albazar man yushi sirra bazar shine wanda ka watsa sirri ka abubuwa ana ji daɗi ƙasar ga wasu shekaru na ya hudu ba na waɗanda ake son da kawo amma wani ta ce ƙanshe ina haɗin wasu abubuwa shi ya kamata musulmi mu zama sirri babbuɗe sirrin mu kahare na shi hudu ba hudu ni kenan ne kawon ga hadisi da sauransu wani ya te kawai hudu aka sa abin da na hudu don hitina kai wannan lokacin hitina ka kawai ka ɓoye ka a kanka shi azzama lahiya abin da kawai shi za a ce aka siwa ina kallon wannan wani banga wanda ya je wannan ga abin da na ce ina waɗin mutane musulmai mu zama masu sirri ga irin da Fatima da Anas shi ma yake faɗa ma ya sama abin da manzo Allah mai sirranta mai to irin wannan abin ne kawo kawai ya juye abin shi ta Allah kyauta to shine ya taka nihi na'am qala Aisha ma ra'aytu ahadan min an-nas kana ashbah wa fi sai sunan Tirmidhi na Albani ما رأيت أحدا أشبه سمتا ɗabi'a wa dalan da ɗabi'a wa hadayen da ɗabi'a bin rasul sallam da manzon rahama fi qiyamihi ga irin tsayar sama irin ta manzo ce ukuri zaman sama irin wanda manzo kai ne min fadi mafincin rasulullah sallallahu alaihi وقلت للنساء القائل عائشة إن كنت لا أرى نعم محففة وفي رواية للترمذي فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه تشكين جكنسا فقبلته فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت معناها أنا مت سري كنا وهؤلاء كثيرون بمجتمع خلورهم واقي ومتحقق لما لن يجي إني إذن لا بذرة والبذر هو الذي يفشي السر ونكتانا تاء waɗin sirrin mutane wa ya zaharu ma ya sima'uhu ya ce ta waɗin sirri ya je ta waɗa mutane wannan ba ba da biya ƙwarai ba ce eh in mutum waɗa ma sirri ka yi ƙoƙarin tsarewa kaka ce kana watsa sirrin mutane wa fi lafzin shekhaini ƙala fadima ma kuntu la'uf shiya ala rasul sallam sirrahu ni ba ni watsa sirrin manzon rahama فلما قبض قال وفي الصحيحين فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قلت عائشة تتشي بيان صن منظر ما عائشة تتشي فاطمة عزمت عليك إن وجبت أكنك بما لي عليك da abin da a gare ni a kanki min alhaq na haƙice ni matat mahaihinki ce lamma haddasa ni ma ƙalaki rasulullah sai ke gaya ma mi manzo rama ya faɗa miki ran nan fa qalat amma al'ana fa na'am ce yanzu kan zan gaya miki amma can lokacin da ki tambaya ba lokacin faɗa miki bane eh amma hina sarani bi maratul ula lokacin da yayi man sirri farko fa akhbarani yaga anna jibrila shi mala'ika jibril kana yu'aridu alquran maratan yana zuwa su sauka su yi muzakara qur'ani shudi daya amar marataini ko shudi biyu wa annahu aradahu al'an marataini amma wanga karo ya sun yi sabka Qur'ani so biyu saura ko shekara so ɗaya suka cikin Ramadana wai ni la'ara ajala annabi ce ma yassa ni ina ganin ajali ya taho illa wa qad qataraba ya kusa tunda aikin manzo rama ya kare fattaqillahi wasbiri ciki tsoro Allah ke hankuri kun ji da asalin lafazin yake wanga ya taƙaita shi ne ga wani lafazi kuma ya faɗi matu ya ce yake fatima alatar dina ashe ba ki yadda an ta kunu sayyidatu nisa'il mu'mini ki zama shugabannin matan mu'minai ratar shi kiyama aw sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma ga babban matsayin ta kenan radiyallahu anha arda na'am eh tunda akwai masala faɗi ba ai ta faɗi saboda lokacin masala ce babu tsoro abinda aka tsoro ya guje tunda rasuwar ta tabbata alaikum salam na'am to amma dai bai sani ba nan ma'azu bai sani ba yana yi wa ya ce in malam ya ce ga ta malam sai ya tsawa ce in bai sani tana yiwa iya nuna sani zai rasa wata fa'ida da ya ce mana na son ƙara mai wata fa'ida ya ce ka san ka shiga ta mana sai ya shuɗi ne ya ba malam dama ya ƙara mai in ko bai sani gaba ɗaya hukun dama kenan ga hadisin mazu dai bai sani ba na'am shi ne ko ƙala imam bukhari rahimu Allah babun za ta sa'aba ƙara maimaita shi yake nan lilƙa'idi na yau babun ƙyamun rajul lil rajul alƙa'id ƙyamun rajul lil rajul alƙa'id mutum ya tashi ga mutum da azanni حدثنا عبد الله بن صالح المصري تقدم قال حدثني ليس بن سعد المصري الإمام تقدم قال حدثني أبو الزبير محمد شدرس المكي من أشكين تابعي عن جابر جابر عبد الله yana rubutuwa shi abu zubair yana yawaita rubutuwa disai daga jabir kusan hamsin ko sittin ko saba'in bisa ɗari na hadisa abu zubair to daga jabir ne قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم منظر ما يفهم على رش الله نعم وصلينا وراءه مكي صلى باينسا saboda mun yi wucin baya wani doki ya kada manzon rahama ko da manzon rahama ya faɗo bisa doki sai ya faɗo bisa wani kututture da bino sai manzon rahama ya samu abin nan ga jikinsa kyarcewa da ya faɗo bisa dokin daga saman doki ya faɗo to sai ya bai iya hita a ce masallaci to sahabbai sun zo ganin sa su gaida shi to sai ya ta da sallah shi yana zaune su sai suka yi tsaitsaye to shine nan ya kawo wa huwa qa'idun fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa abubakar ismi'un nas takbirahu shi abubakar na isar da kabbara mazaran saboda ya rauni da wannan ne halatta a yi jewa in ta kama in liman yana da rauni ko yawan jama'a to ya halatta a jiyar musamman canda amma yanzu lasifika ta ɗauki wannan wadda liman zai yi ba buƙatar jiyawa kwata-kwata yanzu tun daga lasifika amma in ta kama ba lasifika ko an ɗauke wuta irin waɗanda kwanuka ana cikin sallah an ka ɗauke wuta to shine sai wa'ajiyar don mutane su sani wannan duk ba laihi ne na'am to shine abubakar radiyallahu anhu littafin da na rubuta akan jewa don na kawo wannan hadisi na jawaz halin bukata ko na kawo asalin rubutu ne ni akan abinda Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah an tambaya akan jewa wurare daban-daban to sai ne tara wuraren cikin wurare ina gori ko biyar ne na tara inda ya waɗannan fatoyi sai ni hashi a ƙasa duk magana da ya kawo galibi sai in kawo magana malikiya malaman littawan malikiya akan magana a malikiyance jewa aikin min waza'ifin imam haka masu sharin lauli suka ambata min waza'ifin imam shi jewa liman ya kamata ya jiyar da mutane amma in liman irin hali irin wannan koyon jama'a ko rashin lahiya ko yana mura wani abu da bai iya isawa to babu lahi wani isat ba dole ba kuma sai ladan don bilal bai taba jewa ba kaga wanda ya je abubakar abubakar kuma ba shi ne mi ba ba shi ne ladan ba kaga da an kama dole ladan sai ya zakara to wannan bai da asali zakaran ladan na'am na'am akwai waɗanda iya haka kama ne musu da ya ce to ai mun maka da madina za ka ci a jewa to yana ganin ya taɓa zuwa maka yana jin kai wa kuma zuwa ba shi yasa ka kyale shi a da sai ka ce mai duk maka da madina ka yi na yi na mahaukaci duk saudiya bayan da ka jewa sai wannan wuri biyu duka in ba masallaci kaba ba da na manzon ba duk cikin makka duk cikin madina duk masallatan ta bayan da aka jewa siyasar duniya su shugabannin saudiya suka kula tunda masallacin makka da madina mutane da yawa suna gani ya an gaba jewa wasu na iya wasu kasashe a mai da abin jidali to mura'a da wannan tun na kawo ina ga baka baka san wanga littafi no ba na kawo wannan magana ta makka da madina waggadin na kawo ta a rubuce da an san malamai akai don siyasar duniya ta musulmai ita saudiya tabbat masallacin kaba da masallacin mazura amma duk masallatai na jima'a da na hamsalawat a cikin makka da cikin madina ba inda aka jewa a ita da ɗana ce da saudiya eh da saudiya ƙwarai nan ɗaya ne wuri biyu ko shi ko don kasance su duk duniya ta musulmai to kuma galibi duniyar musulmai ana jewa to in ba je bai na zama surutu da jidali suka yin haka tun da jewa to na ma muhaninta tun da ko numfashi liman ya kana ko ina ana ji to amma dai suna amma in ba nan ba duk masallatan jimu'a da masallacin hamsalawat na saudiya gaba ɗai na yi sallah a riyadh a lokacin fad kayan rasu na yi suka sallah da duk abin ga shi shugaban malamai Abdulaziz Ali Sheikh shi an liman a wannan wani babban masallaci na Riyadh shi ka ba da sallah ba a jewa duk kowa ko na nan duk manyan nan suka sallah sai da wa ba dai makkan ma duk wanda ka sallah ta ta juma'a bai samu zuwa harami ba ya san bai jin ana sanarwa ana jewa liman dai ne ga lasifika shi kai eh to wani lokaci in baka san wadin baka san shi ba eh na'am wanga tsawon littan ka sake da da shi ido wani ba guda ba eh eh yau ba ta kai ƙarfin da za su har za su ce su ɓace wannan muhimmancin siyasa ban gane magana ka ba to na ga wai ba ta da mahallin ɗan da a ce wannan jiyawar ga tana da al'umma da a ce ko wata suna ce a haɗa don duniya kamar sunan maka da madina ito ma aji abdullahi kana gida lahiyar kalo baka san irin abin da mm, saudiya ka fuskanta ba ga waɗin ƙasashen musulmai dai abubuwa musu suka yi musu sai a je rafi da a ce saudiya ta mai da abu fahimtar ta irin wannan ne take kiyayewa ƙwarai tunda miso nawa iran ta yi ƙoƙarin haɗa duniyar musulmai waya an shi aikin haji daga saudiya wai musu a yi wani kwamiti na duniyar musulmai su sa su kula da haji dama sai eh, saudiya wai iran ta sha hudun haka a an she gudanar da aikin haji wai ga ita gwamnatin saudiya tunda makka da madina ba tasu ba ce ta duk duniyar musulmai ce a wani kwamiti na mutane musulmai wasu gudanar da aikin haji sun taya wannan muhawaloli amma dai ga banza tun wannan abubuwan suna nan kuma wani lokaci abubuwa suna barin su tun wancan lokaci yanzu in sun kai ba wani matsala amma tun sun iske kama uwayen nasu sun ba abun sai suka bashi akan wannan babi ne warai suna kiyaye wasu abubuwa da yawa malaman su ba su yadda da abun ba amma don diban wasu abubuwa wanda akwai kasashe wanda ka faɗa da ita saudiya yanzu irin su Maroko da sauran irin kasashen duk hada suka da Saudiya wanda suka sun kawo habayanci kaza kaza da irin abubuwa marai shugabanci waya gare sai ka ba shugaba uzuri da kai ka gani abu kamar da sauki in ka ji irin abun da yake ciki na ji daɗi wallahi sai ka tasaya mai Allah taimake mu mun karon ga hadisin ko ko ciki ne muke don mu kare shi lokaci ya yake cewa wa abubakar muna jewa ta kai ma ko wa abubakar ismu annasa ta kabirahu na'am faltafata ilaina sai manzo rahama ya wayoyo wajen mu fara aina kiyama ya ga mu tsatsaye gashi zanni fa ashara ilaina sai annabi nuni gare mu cewa muzanna waƙa'aduna muka zazzanna wa sallaina bi salatihi qu'udan muka yi koyi da sallate muna zazzane din ko da ya umurce mu ma sallama yayin da manzo rama ya sallame sallah qala sai ya ce mana in kittum kin gi tsirid taf'alu ku aikata fi'ila farisa wa rum irin aikin farisa da rumawa mina ne suka yi ya ƙumuna alamunukihim suna tsaye da sarakunansu suna zazzane su sarakuna wahun udun su sarakuna zazzane fala ta fa'alu kakkwai irin wannan aiki itanmu da aimmatikun ku yi koyi da limamanku wajen sallah in salla ƙa'ima in lima ya salla da tsaye wa sallu ƙiyaman ku yi salla da tsaye wa in salla ƙa'idan ya salla a zaune wa sallu ƙu'udan ku yi salla a zaune waga matsala tana ɗan akwai ‘yan matsaloli na tattaunawa ciki insha Allah muka dawo gobe sai mu ƙara bayani وقد اختلف العلماء في القيام للإمام قاعدة za mu zo mu ji a gurguje maganganun malamai a kawo ga matsala insha Allah za mu tsaya nan amina makaranta daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi ayi akwai a